kwara ɗaya ce to bari in yi gabata ko karanta a ai mun gama mun gama biyu za ka shiga na uku bismillah bismillah
أراك تحب عرسا ذات خدر أبى التطلاق هل أكياس بجا تنام الدهر ويحك في غطيط بحا حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كاوم يومنا شاشدا قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبوليل دريه لدى أربعين دنيا هم يوم goma sha biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin a wannan kwanaki da aka ware don wannan daura ta ilimi da ake karanta waɗannan kasidoji guda biyu masu muhimmanci wannan majalisunmu na biyu kenan a cikin kasida ta ta iya ta abu ishaq al-albairi rahmatullahi alaihi a jiya in ba a manta ba mun karanta baituta guda biyu wanda shimfiɗa ne al-imam al-albairi rahmatullahi alaihi yake yi akan wannan kasida ta sa da yayi ma ɗansa abubakar kuma ta tarbiyya ta ta da komaɗa ta ta ɗabi'u da kuma seti da kuma ɗorawa akan hanya زام تاشي بيتي نؤك قال الشاعر رحمه الله أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق هل القياس بته أراك يتي يا قيلانا أبو بكر أراك إنا جننك تحب عرسا قيدي كنا سنوة ما تاجي ذات خدر وتتكي دوني إرن تاجي ko take da wata rumfa ko take da wata darkuka ta musamman abatta talaqa hal aqyasu batta al aqyasu masu hankali abatta talaqaha sun sake ta saki ba na kome ba battan faufau ba za ta dawo musu ba kaga wa yake nufi yana nufin duniya al irsu ala rachi ana ce ma mace matan mutum ita ce al irs shi yasa su tari da dan adam da da dan adam da zaki so suke ce ma al-irs suke ce ma matar shi al-irs sannan ana ce ma amarya al-irs al-irs al-irs amarya sannan al-irs asalin an ce al-irs az-zawju matar mutum haka nan al-irs matarwa matar zaki kaga zaki ne ya samu daraja an hana shi da dan adam to shine yake ce masa araka tuhibbu irsan ni ina ganin ka kana son wata mace zata khidri wacce ta kasance ma abuciya daki abinda ake ce ma al-khidru shine ma sataral mar'ata da abinda ya lullaba mace ana ce mishi khidru kuma kalma ce da da an yi waƙo an yi an yi amfani da ita a waƙoƙi da yawa imru kai sai na cewa yau ma da khaltul khidra unai wa yau ma da khaltul khidra khidra unai zati faƙalat laka alwailatu innaka murji kaga wa yau ma da khaltul khidra khidra unai zati kaga khidru nan ɗaki kenan sannan kuma yana faɗa a wani baitin sai yana cewa mai وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل هذا شيء ما خدر فلما ذا الله صلى الله عليه وسلم يشيل لعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تشي أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور قال وذوات الخدور الخدور جمع خدر ɗaki da ake mamaci ko kuma dankuka da ake mata a ɗora ta akan ne a ɗora ta akan raƙumi don kan mutane maza su riƙa ganinta shi ma ana ce masa khidar shi ne ya ce na ganka kana son wata amarya mai ɗaki wata mace mai ɗaki a batta talaka hal aqiyasu batta masu hankali sun sake ta sakin da ba na kome ba at-talaqul battu at-talaqu ghayru raj'i sakin da ba kome shine talaqul battu ai to shine al-aqyas al-aqyas jam'i ne na al-kayyis ko jam'i ne na kaisu al-kays mutum mai kaifin kwakwalwa shine ake ce mishi al-kay al-kays ko al-kayyis ko kai shadda ka ce al-kayyis ko ka ce al-kays ba fa al-kisu ba in ka ce al-kis ya zama ya zama buhu kenan ko kuma jaka ko shi ne hariri yake faɗi game da sanyi ko yake cewa wai kisun ko to kaga shi ne wannan to wannan baitin kenan wa yake siffantawa nan duniya duniya wata mace ce wata mace ce mayaudariya ba ta da miji إنما الدنيا خلائق مومس فيوما إلى الأبرار ويوما إلى الفجار يتكاروج كلاكي في دنيا ما تدى مجيلا yau ta ɗauki wancan gobe kuma ta sake shi ta kama wani to shine yace masa haka yace tanamu dahra wai haka fi ghatifin biha hatta idza mittantabahta yace tanamu dahra kana tabacci addahar tsawon rayuwarka wai haka kai kai kai ina tausaya maka fi ghatiti haka na mun shari biha da wannan baccin da kake yi a cikin duniya hatta idan mittan tabahata har sai idan ka mutu sai kai fargajaji sai ka farka farka wadda ba za ta maka amfani ba shine intiba in ka mutu mutum yayi fargajaji yayi fargajaji الدهر الزمن an ce addaharu zamani ce shine zamani ko ana samun zamani ne daga kwana biyu daga abu biyu kai al-lail wan nahar shi yasa suke ce musu al-jadida ko dan duraydi ibn duraydi ne yake cewa ne annal jadida innal jadida ne idza masawla ya ala jadidin adniyahu lil bila kullun sababbi guda biyu idan suka sarfafu wani sabo sabon jinjiri to adniyahu lil bila sai sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa bahaushe ya ce ana kwana ana tashi jariri ango ne ana kwana ana tashi jariri tsoho ne ana kwana ana tashi jariri gawa ne ko sammi sadiyya idza ayantahu rajula ko in kaga jinjiri ka ce mishi mutum ba kai laifi ba سم الصبي إذا عاينته رجلا قال إن الصبية هو إن, إن, إن, إن, إن الصبية عن قرب الأشياخ أنا لن يرى بذاء الذي بذاء زمطوفة فيه وشيني الدحر yace tsawon zamani sannan ana amfani da lafazin adda'ar a matsayin attana kamar hadisin da yazo yake bayani akan siyamu sittin min shawwal من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنه صام الدهر أي صام العام shekara ɗaya so daga lafazin addahar ana amfani da shi a matsayin azzaman zamani gabaki dai sannan ana ɗaukarsa a matsayin mai a matsayin al'am ko as-sanatu shekara ko lafazin wai haka malamai sun tattauna a kansa amma al-imamu sibawaihi rahmatullahi alaihi yi wata magana yake cewa al-wailu yuqalu liman waqa'a fi hulkati idan kaga mutun ya afka cikin halaka sai kace mishi wailul laka أما والويح يقال زجرا لمن أشرف على الحلكة idan mutum bai riga ya afka cikin halaka ba sai wai haka ina tausaya maka in ka fada cikin wannan halin da kake ciki sai ya amfani da lafazin wai hak amma lafazin wailak to ya riga ya shiga ciki in ka ce maka wailul lahu to ya riga ya shiga cikin halaka kenan ya bane wailul lak ka ka shiga uku wai hak kakkai u'u kula to shine nan yayi masa kaga bai riga ya fada cikin halakar ba yace tanamu dahar wai haka fi ghatit al ghatit shine mun shari mun shari shine ake ce masa al ghatit sautun yakhruju min as sadri idza nama al insan idan mutun yayi bacci sautin sa dake fitowa daga jan rago to shi ne ake ce mishi zatsi sannan idan idan idan amma in an daura raƙumi yana fatata to shi ma sautin da yake ana ce masa zatsi imul qais yace me يجط غطيس البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال yace ya zo yana wani gurnani irin na dan marakin raƙumi liyaqtulani wani zai kashe yace wal mar'u laysa biqattali ya ce ba dan adam din da ya isa kashe ni kuma ƙarya yake dan adam din ya kashe shi gani to shine zati mun sharin mai bacci kana ta bacci a duniya baka damu ba wannan ya dullu ala anna ibnahu Abu Bakr fi ghafala dan sa Abubakar yana cin gafala ke bai fahimci yadda rayuwa take ba bai san inda ke masa ciwon kai ba yana masa fada yana cewa haba kai dai ba abinda kai ya illa kai bacci ba wani abin da kake yi تدعي المكارم لا ترحل لبغيتها فإنك أنت الطائم الكافي وقتن يد غايواتك حتى إذا ما حتى إذا منت ما حتى إذا مت انتبهت حتى إذا قامت سننك كي تمانا كفركا فركا ود ذات زما فرق الجاج با تمك با تدا أمفاني ويزاج ولا مهربيني وينا دلاية متى shi kenan an tafi aka je za a kama aka je za a kawai ya haɗu da 'yan fashi ko da ya taho 'yan fashin nan suka fara ba ta kashi shi da su sai can kawai sai suka fulla kan shi aka samu ɗan fashi ya fulla kan shi wai sai a lokacin sai ya tuno a shi yana da laya ɓata shi kenan kawai sai ya matsa laya ɓata sai kawai sai jikin shi ya ɓata amma kuma ga kan shi nan a sama to shi nake ce mishi fargar jaji kaga hadi farga a fadar jaji shay'an ما أفادته شيئا تشين حتى إذا مت انتبهت حتى كامت سنن كي سن كفرتا فرك هذا بذات ما كفا إذا با فكم ذا أنت مخدوء وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى فكم ذا أنت مخدوع وكيس نو ذاك يدك زونا أي تي يودرك دنيا لا يودرك دنيا ما يودرياش mawakin Hausa yana cewa Allah wadanki duniya marudiya ko Allah wadanki duniya marudiya a ciki yake cewa dauka take tana ajewa ta dau wancan ta nuna shi sai yayi yayi yayi kawai sai ta aje shi haka take kuma in ta tashi ajewa wurgawa take ba ajewa take ba kazan an ce an wurgar da abu kuma kwalba ya wurgar da kwalbar kaga me ya rage mata kuma akan dutse akan dutse fa kaga sai mutuwa sai sai fafashewa to haka duniya take to shine yace wa fakam da anta makhdu'un wai so nawa zaka yadda ka zama ai ta yaudarka duniya tana yaudarka ta yaudare ka yau jiya ma ta yaudare ka yau ma tana yaudarka amma ba za ka gane ba wa hatta mata la tar'awi wai hassu nawa ne la tar'awi ba za ka zama ka kame daga abin da kake aikatawa mara kyau ba shine tar'awi ir'awa irwi'a'an irwi'a'an shine masdarinsa asalinsa daga ra'ayun ne ra'ayu kula da abu da ɗaukar mataki akan abu to sai aka yi wannan ziyadar sai aka ce ira'awa ira'awa so nawa sai yaushe ne zaka kame daga abin da kake aikata mara kyau na bin duniyan nan an ha daga barin duniya wa hatta wai har sai yaushe ne yaushe gayar ka za ta kai ka daina damuwa da wannan duniya ita duniya ita duniya abinda ake so shine ka rike ta a hannu kakka sa ta a zuciya almu'minu yumsiku ad-dunya bi yadihi amma wala yusakinuha qalbahu mummuni yana sa duniya a hannu ya rike ta da ƙarfi amma baya san baya sa ta a zuciya وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وذكى الدنيا تكون مذمومة إذا جعلها الإنسان في قلبه لكن إذا أمسك بها في يده فلا تكون الدنيا مذمومة sannan wasu suka ƙara tarifi suka ce an tastakhdima duniya wala tastakhdimaka wa an tusakhiraha wala tusakhiraka duniya ka dauke ta mai maka hidima kai ka mata hidima sannan ka juya ta yadda kake so kar ta juya ka to wanda ya fahimci haka a duniya shikenan sai ji dadi wata rana ana zaune sayyidina muawiya to radiyallahu anhu sai ya ce sai aka ga wa hawaye sai aka ce lafiya ya amiral mu'minin sai ya ce ya tuno wani abu ne sai ya ce amma abubakar falam tad'uhu ad-dunya hatta yastajiba laha yace sayyidina abubakar duniya bata gayyace shi ba balle ya amsa mata zamanin sa ba dukiya wa amma umar wa usman fada'atuhum ad-dunya falam yastajiba laha yace amma da umar da usman duniya ta gayyace su amma basu amsa mata ba yace amma nahnu fatamarraghna fiha yace amma mu ga mu muna ta muna ta baki daidainiya a cikin ta yace shi yasa shi kuka kage shine wannan sayyidina Umar ga duniyar amma kuma wutan ayyunwa a gidan shi Hafiz yace ne ju'ul khalifati wad dunya bi qabdatihi fi fi zuhd manzilatun subhana muliha in jaa fi shiddatin qaumun shariktahum fi al-ju'i aw yanjali anhum ghawashiha yawma ishtahat zawjuhu al-halwa فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها وراء صاحب كسرى أرأى أمرا بين الرئية أطلا وهو راعيها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها أمنت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوم قرير العين حاليها وقال سيدنا عمر كينا قال دنيا أماني والدنيا بقبضتي جوء الخليفة to haka ake son mu fahimci duniya sai ya dawo sai ya kira shi da sunansa sai ya ce ababakirin da'autuka law adabta ila ma fihi hazzuka law aqalta yace ababakirin ya kai abubakar yanzu ya faɗe shi da sunansa da'autuka kai nake kira law ajabta ina ma ka amsa kiran da nake maka ba kira ka ce na an ba kira na ka zo amsawar ka zo eh amsawar ka zo ijaba tana da nau'o'i da yawa akwai ijabatu qabuli ka amsa ka yadda da abin da nake faɗa maka to nan irin ta yake so ijabatu qabul ka amsa wa taqbala nasihati an tujiba da'wati wa taqbala nasihati ka ji ka amsa sannan kuma ka karbi ka amshi abin da na maka na nasiha shi yasa sai ya ce ababakirin da'autuka law ajabta lau nan me tana fa'idantar da raja'i launa zuwa da ma'anoni da yawa tana fa'idantar da sharafi sannan kuma ana yin raja'i da ita ko kace ta manne kaga lau lau ajabta ina ma dai ka amsa kaga yarju yarju ijabatahu wa qabulahu yana so ya amsa masa yace ababakirin da'autuka law ajabta ya kai abubakar ina kiran ka ina ma dai ka amsa kirana ba za ka fassara ka ce law ajabta ina ma da ka amsa ba ya wuce ke na yanzu yake neman sa ababakirin da'autuka law ajabta ay arju an tujiba ka amsa ila ma fihi hazzuka law aqalta ina kiran ka ne ka anshi nasihar da nake maka wadda a cikin nasihar ta wadda nake maka a cikin ta akwai hazzuka akwai rabanka zaka samu rabo babba a ciki alhazzu an nasi alkhalaq rabo kaso law aqalta ina ma dai a ce ka zama mai hankali asalin al'aqlu shine almanu hanawa summiya al'aqlu aqlan li'annahu yamna'u min kulli ma yahrimu bil muru'ati hankali na hana duk abin da zai zubar da mutunci shi yasa ibnu hibban al-busti ibnu hibban dai mai hadisi yana da wani littafi mai daɗi mai ban sha'awa da ya sa masa suna rawdatul uqala wa nuzhatul fudala rawdatul uqala wa nuzhatul fudala ya rubuta shi ne akan hankali a duk rubuce-rubucen da aka yi akan hankali ba kamarsa malami ne na hadisi da ya zo sai ya ce ma a tana hadisun ya suhu fi fadlil aqli ya ce ba hadisi ko kwara ɗaya da ya zo ya inganta akan falala hankali amma dai ga maganganu da aka yi magabata suka yi sai ci gaba da kawo su akan falala hankali to lau aqalta al'aqlu da ya tashi ya ta'arifin al'aqlu a littafin sai ce ismun yaqaw 'ala al-ma'rifati بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ suna ne da ake amfani da shi domin ya fa'idantar da gane abin da yake daidai da kuma gane abin da yake kuskure shi na ke cimshi al'akalu shi ya sa ya zama mai alatu taklif shi ya za da shi ake magana shi Allah ke magana da mutum da shi Allah ke magana da mutum har ma wasu malamai suna ganin ya fi ilimi domin da shi ake ilimin علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فالعلم قال له أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إصاحا فقال له بأين الله في فرقانه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم وانصرفه كاجي حنكلي يا يد إلي يا فيش كينا so da ka mutum zai iya zama akili amma ba alimi ba eh to anan kage a hankalin shi ya zama mai fasaha mala akili yace fasaha ba ta wajen mutum kadan ilimi ya dangale so da kan ba ilimi fasaha sai an kure ka yan najiri suna gane fa mutum bai iya karanta bai iya bai san bai da ilimi yan najiri ne yan kananan yaran nan wallahi suna gane aka tuwo musu malami bai san abin da yake ba suna ganewa to kaga fasaha ba ta wajen mutum to shine yace law aqalta sannan al'aqlu na zuwa da ma'ana al-fahm fahimta to kaga nan law aqalta law fahimta kenan to shine shine baiti na na shida sai ce ila ilmin ai can ya ce ne ila ma fihi hazzuka ما ما الذي فيه حظك سيتي إلى علم تكون به إماما abinda nake maka nasiha na farko shine ka zama mai ilimi takunu bihi imaman zaka zama wanda ake koyi da shi an kira imam imam li'annahu yu'tammu bihi ana koyi da shi shi yasa aka ce masa imamu eh shi yasa can da Allah ya sufanta annabi Ibrahim ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen malaman tafsir suka ce ummatan ay imaman yuqtada bi shugaba wanda ake koyi da shi qala inni ja'iluka lin-nasi imaman kaga shine ne inna ibrahima kana umma kaga umma ce to shine sai ce ila ilmin takunu bihi imaman ina gayyata ka ne ina kira ka zuwa ga kai ilimi wallahi wanda bai yi ilimi ba ya halaka halaka shi yasa malaki ne ce kulun kulifit abudun kule kale na kale kalubale kacici kacici ne abun da ke yaɗo kuma dunkule ina magana bisa ilmu ne irin rikicinsa na walwale ya ce marar ilimi da tije ne irin na biri mai ɗan kwale eh ina wani kan ba ilmu ba da illamari ya ja gwalgwale ya kwakwaɗe ya da malmale yana nema ya caɓalɓale da zai jawo shi ya hidda shi irin rikicinsa ya walwale shi ne ilimi yake maka wannan ko shi yake ba da warwarewa amma haka na kawai shi kenan sai mutum ya zauna da jahilci malamai suna cewa cikin abin da ba a taɓa saɓani akan falalarsa ba a duniya tuntuni shi ne ilimi har wanda bai da shi yana cewa a ce mishi yanzu da za ka ga wani wanda ya fi kowa jahilci a gari sai ka ce mishi ala gaba ta jahili kamar haka faɗa za ku yi kuma addu'a ka mishi fa wallahi addu'a mai tsada Allah gafarta mishi ba zai fashi da wuta ba kenan Allah ya ansa addu'a amma fada zai yi da kai ka ce mishi wai jahili kuma ya sai shi jahili ne amma da ka Allah gafarta ma sai ya ji daɗi amma idan ka gamu da talaka ka ce ya alhaj ya alhaj sai ya ce izgiranci kake mishi ko ya ce kana so ne kake taimakon shi to kare shi ne wannan so da abin da ba a taɓa saɓani kan falalarsa ba shine ilimi a duniya shi yasa malam ibn qayyim a cikin miftahu darus sa'ada da yazo ya kulla wani mabahasi akan wai da ilimi da dukiya wanne yafi sai da ya kawo hujjoji guda 40 daya biyu uku har 40 wanda suke fifita ilimi akan dukiya saka ba abun wasa bane gaskiya al'ummar da ta zama ilimi a wajen ta bai da tsada to jahilci a wajenta kuma zai yi arha ita ce ƙa'ida kaga Allah ya ganar da mu shi yasa ƙasashen da suke da hankali budget ɗin ilimi ya fi na kowane abu yawa akwai ƙasashe a duniya ke bantattu budget ɗinsu na shekara da gwamnati ke ilimi ya fi ɗiban kowane kaso ya fi kowane ɓangare ɗiban kaso mai yawa saboda yana shiga kowane abu ba a cikin fannonin rayuwa ba abin da ilimi baya shiga cikinsa security ilimi na maganin matsalolin tsaro daga cikin manya-manyan matsalolin tsaro akwai jahilci ina yawan buga misali da wani bafulatani da na ga an yi clip dinsa ana fira da shi an kama cikin masu kama mutanen nan da ake ce musu kidnappers ana tambaye shi ka iya fatiha ya ce a'a ka iya abcd a'a ka iya alifin ba'un a da yawan ku ina jin sun gani amma na yana ba da labarin ya kashe mutane barkatai kaza me ya jawo mushi wannan jahilci kaga shine wannan so da ka ila ilmin takunu bihi imaman zuwa ga ilimi duk wanda ya yi ilimi sai ya zama imani in kai ilimi dan Allah sharadin kai dan Allah to Allah zai mai da kai imani sai ka zama an yi koyi da kai muta'an kuma za a riƙa maka da'a inna haita wa in amarta in ka hana za a hannu in ka ba da umarni za a bi ilimi ke yin wannan an yi lokacin da za ka samu wasu ƙasashe suna faɗa da malamai amma idan suna da wata manufa da suke so sai a je a lallaso su an hana shi hudu ba yana gidan yari amma in gwamnati na da wata manufa sai a je a lallashe shi a ce dan Allah ka yi haƙuri kai mana hudu ba yau ka kanka za an yafe maka sai ya fito ya hudu ba ya girgiza jama'a shi ke sannan bayan sati ɗaya kuma ya sake faɗin wata magana da zai koma to ilimi na da wannan ya ce inda haita akwai akwai nukta a ciki da hani da umarni wanne ya fi wahala hani ya fi umarni wahala za ka iya samun mutum duk da'a duk yana sallah yana azumi amma ko bai iya barin sabo ba haka ne ko ba haka bane so daga annahyu as'abu min al'amr ko alintiha as'abu min al'timar ko min al'imtisal kabar abu ya fi wahala fiye da kai shi yasa sai fara gabatar da shi sai ce inna haita wa in amarta duk da wancan zai iya dauka in ya ce muta'an in amarta wa in nahaita ba shi ya fito amma kuma sai ce ne muta'an in nahaita wa in amarta saboda annahyu as'abu ko alintiha wa as'abu min al-imtisal ya fi wahala duk da malaman usul fiqi suna da sabani da umarnin Allah da hannunsa wanne Allah ya fi so a zakke mawa wanne ne Allah ya fi so a gabatar malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi da almajirin sa ibnu qayyim su fahimtar suna ganin umarni ya fi amma da yawan malamai sun saba musu cewa hani Allah ya fi so eh domin shine aka fara saba ma annabi adam alaihi salam ya fara samun matsala da shi ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا صيغة النحي الفيل المضارع المقرون بلا الناهية ولا تقربا أنت وزوجك اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قرشيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فوسوس لهما الشيطان قال هذا شيني وانا وذاك حني يا في أمرني وهلا قال لا da kyau ka gwada amma kana da shakka yanzu kai lissafi daga yau daga asuba zuwa yau umarnin umarnin Allah nawa kai amma kuma kai lissafi ka ga sabo nawa kai shi yasa sai ce ne in nahaita wa in amarta annahyu yafi sai ce wa yajlu ma bi aynika min gishaha wa yahdika at-tariqa fu as-sabila idha dalalta wa yajlu ma bi aynika min gishaha ilimin shine abin da yake yaye maka yana idanka al-gisha'u al-gita'u kenan ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إيه غشاوة غشاوة يانا da za ta hana ka gani nan sai ce wa yarjulu ma bi ainika min gishaha ai ma gishal ayn mun da ke idan ka na yana idan mutum ya ilimi zai ganin abubuwa tas tas kuma abin da baka sani ba sai ka san shi sai ka ji kamar an yaye maka wani duhu ne da da kake ci shi yasa al-jahlu zulmatu al-jahlu zulmatu wal ilmu nur jahilci duhu amma ilimi fa haske ne da shi ake haskaka duniya da shi duniya take haskaka dake bai kamata musulmi ne ya zama jahili ba to kaga nasiha da ya fara masa kenan nasiha ta ilimi cewa bayan ya tsoratar da shi game da bin duniya da kuma shagalta game da ababanta na ado da abubuwanta na ƙarya to sai dawo sai ce masa ilimi za ka yi sai sa malamai suka ce farkon awwalu suluk al'ilm ilimi shi yasa duk wani tahabbuki da mutum zai yi sai su ce ilmun ne wa amalun wa halu ilimi ne farko duk abin da mai ilimi zai yi shi to sai ya bambanta da wanda jahili zai ko a tasha aka tafi akwai bambanci tsakanin mai ilimi a tasha da wanda bai da ilimi kana zuwa tasha sai ka ga mai dan ilimi ilimi wanda ya gama bai gama firamare bai aji uku ya iya rubutu irin bokon da din nan mai kyau sai ga an kai shi ofis kana na wata rana wani abu zai hada ka kawai sai dai ka gan shi a ofis ka gan shi a ofis ka gan ka a ofis din shi ka je tasha kaga shine wannan sauran kuma fa an bazu suna ta ihu suna Kaduna one people ha Kaduna one people ko kaga jahilci kenan kuma kuma haka suke cewa eh ba haka mai to kaga shine wannan sau da kawai yajilu ma bi ainika min gishaha ilimi shine yake yayi maka abinda kake da shi na yana na jahilci a idanka wa yahdika at-tariqa a nuskhata as-sabi at-tariqu huwa as-sabi hanya hanya da ake bi ita ce ake ce mata as-sabi ita ce at-tariq to wa yahdika as-sabila idha dalalta ko wa yahdika at-tariqa idha dalalta in ka nemi ka bata to ilimi ne zai dawo da kai kan hanya shine wa yahdika sabila idza dalalta ilimi shi yake dora mutum akan hanya nan al-hidaya ko dai hissiya ko ma'anawiyya hissiya ilimi ne zai saka ka gane abubuwa yanzu zaka iya zuwa wani wajen ba ruwanka sai kai tambaya saboda komai akwai signboard ga sunan da an sassa masu nuna maka hanya yanzu ma abin da ake da shi ma fa ake da shi ko abin da ake da shi a fa ake da shi a waya kawai shi kenan sai dai mutum ya sa a motar shi kawai yayi haka hadda bayani ne take mishi app din hadda bayani yake mishi yana kauce ma layin da ya kamata ya bi sai ta ce ba haka bane she right by you are right sai tana ta wani turanci by you are left duka tana nunnuna ma mutum tana faɗa masa kaga wannan ilimi ne ya kawo haka kaga hissan kenan sannan ma'anan wa yahdika at-tariqa idza dalalta abinda ya kasance baka gane shi ba ka kauce ma daidai to ilimi ke dawowa da kai daidai ilimi ke dawo da mutum daidai to kaga duk wannan ya ya fara faɗa masa falaloli na ilimi wa tahmilu fi nadika tajan wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaqsuka al-jamala idha igtarabta ويقسوك الجمال إذا عريت إذا اغتربت بك وتحمل منه تاجا في ناديك sannan za ka zama kana ɗauke da wani kandi shine attach kandi crown da ake sa ma sarki to fi nadika duk inda ka je club duk duk wajen dandalin da ka je in kana da ilimi to kai za a ga ganin ka da wani kandi na musamman sauran ba su da shi maganan mai ilimi idan ya zo waje to sai an saurara an saurare shi kowane ilimi ne ya zo yana magana kan shi za ka ga ana saurararsa ma damar ilimin yake faɗa kaga mai ilimi ko da yaushe za ka gan shi da wannan taj wa yaqsuka jamala idza araita sannan ilimi shine yake tufatar da kai kyau idza araita in ka zama baka da tufafi in baka da tufafi sai ilimi ya sa maka tufafi masu kyau masu tsada shi yasa wata rana al-Imam al-A'mash Sulaiman ibn Mahran rahmatullahi alayh ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma malamai masu wata irin hanya ta karantarwa yana da kaushin hali yana da kaushin hali baya ma ɗalibai da kyau da sauki karya yake da ita in ka zo ba lokaci ba kawai zai sake ta tabi shi tabi mutum su shu'ba su ne fa almajiran su shu'ba ibn al-hajjaj irin su sufyan al-thawri su sufyan ibn uyayna su hammad ibn salama su hammad zaid wadannan jiggi ibn zaid wadannan jigajigan malaman su ne almajiran a'mash amma kawai sai saki karya rannan sun zo sai suka ga yana kuka ce lafiya ce wallahi ma san ladhi amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar shin wannan malamin ne mai umarni da abu mai kyau da ya hana abin da ba shi da kyau shine ya mutu kare karen shi ne alladhi amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yana da abubuwan ban dariya da yawa wata rana suka yi rigima da matar shi suka yi rigima suka yi cacar baki ta bata mishi rai ya bata mata rai shi ke ne suka fara gaba ma sai wasu sai almajiran shi suka gane sai aka ce ai ba wanda zai iya sulhunta sai Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa sai aka ce aka ce aje a kira al-Imam Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa yazo yace me ya kawo kai ce Allah gafarta mallan wallahi na zo ne in muku sulhu kai da hajiya shi to shi kenan mu shiga ya shige yace haba baiwa Allah yanzu dan kin ga malamin mu mummuna ne dan kin ga kafar shi ba ta da kauri dan kin gan shi baki shine kike mushi wannan sai ce dallata shi munafikin Allah ta'ala abinda bata sani ba mara kyau nawa ma ka sake faɗi to yana da abubuwan ban dariya da yawa al-Imam al-Amashi shine wata rana yake ce ma ɗalibansa law kuntu batta law kuntu baqalan lama jalastumuni yace da tumatiri da attarugu nake siyarwa da ba wanda zai zo waje na a cikin ku saboda yadda nake to kaga wa yaqsukal jamala idza araita duk yadda malami ya kai bai da daraja ko bai da mu ko bai da kyau ko bai da wani abu na ta goma shin rayuwa to sai ga in yana da ilimi dalibai sun zagaye shi ata ibn abi rabah babban malami alimu makka malami ne sosai amma al-imam az-zahabi da yazo siffanta shi yace shi dai yana jin a duniya bai taba karanta tarihin mutum mummuna kamar shi ba ya ce ga shi gajere can wada kuma wadan ma siriri sannan daga baya ya zo ya zama a shal jikin shi ɗaya shanye koma haka yake tafiya sannan kuma wakana a afdata sannan hancin shi katoto ne irin na alade ko irin na kare duk dai su kabaya sufofi marasa kyau sun tabbata a gare shi ran nan wani sarki daga cikin sarakunan Banu Umayya yazo yazo Makka zai yi aikin haji shikenan sai wani abu ya shige masa a tsawu yana cikin Ka'aba yana karantar da dalibai sai sarkin nan yaje ya ce yazo ya ce aka tafi da shi aka ba shi kujera ya zauna yace yana da tambaya a tsawu ya shigo bai ce mishi komai sai da ya kai karshe sai da ya khutbatul haja sai ya ce alaga ya ce yalla bai to me tambayar taka ashe ta kashe khalifa na ya tambaye shi dai wa asar rahayi su fi nafsi wa lam yubdi hala sai da aka koma gida masauki ya tare yan shi ya ce Allah tsine muku albarka in ba ku yi ilimi ba yace ban taba kaskanta wajen mummunan bawa ba kaman wannan kuma dole to kaga wa yaqsuka aljamal idza araita ilimi shine zai baka ado ko da ka zama me ko da ka zama baka da tufafi tsirara kaci sannan daya fas daya daya riwayar wa yaqsuka aljamal idha ghtarabta in ka je waje kai bako ne to ilimi ke sa a gane ka sai baka wata sifa mai kyau da an zo sai a gane a wannan malami sai ga ana maka wani abu na daban wanda ba a yi mawancan ba mun gane sai baiti na goma yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta yanaluka ka naf'uhu amfanin ilimi zai same ka amfanin ilimi ma aksara naf'al ilm in dai dan Allah aka koya to ilimi amfanin shi zai zama ya same ka ma dumta hayyan matukar kana da rai ɗaya daga cikin malamai a Sheikh Abu Isa Al-Huwayn hafizahullah wa afahu yana cewa ban ce Allah zai ba malami dukiya ba ban ce ba amma Allah madaukakin sarki zai shirya masa zuriyarsa saboda addu'ar da bayan Allah za ta rika masa in kana karantar da mutane Allah kaɗai san irin addu'ar da mutane suke ma shi yasa duk wanda ya zaɓi wata hanya ba hanyar ilimi ba to ka kyale shi duk wanda duniya yana kan hanyar ilimi ya zaɓi wata hanya ba ta ilimi ba to ka kyale shi ka ga yadda zai ƙare kana kan hanyar ilimi da daɗi ba daɗi ita waje ba ka riƙe kakka sake ka nawa baka karantarwa ko alifin ba'u ne karantar da mutane addu'ar da za ta maka kawai ta ishe ka ita ce za ta baka kariya a duniya ka zauna lafiya mutane su rika kallon ka kaman kana da ma wani wata dukiya alhali baka da komai amma wannan natsuwar da kamun kai da zaka zama kana da shi to sun ishe ka kaga yanalu ka naf'uhu ma dumta hayyan sannan wa yabqa dhikruhu laka in zahabta in ka mutu kuma to ambatan shi zai tabbata a gare ka za a ci gaba da al-imamu malik الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد الإمام البخاري الإمام الترمذي ولنن أئمن كقوما تحبي من الذي أبقى ذكرهم ما الذي أبقى ذكرهم العلم إلميني شيخ الإسلام التيمية كما سنة دريقة سنة كما سنة دريقة أنا فدنس كما ينزل مثالي إذا كتفوا مدينة كما ذاك قال الإمام مالك in ana faɗa maka gashi ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza kaga shine me wa yabqa zikruhu laka in dhahabta in mitta in ka mutu za a ci gaba da ambatanka da alkhairi na ilimi a nan garin akwai masu kuɗi da yawa da in na faɗi sunan su wasu ba su san su ba a cikin ku kuma da sun yi kuɗi amma yanzu laisa lahum dhikru ba a ambatansu amma da an ambaci malami ba nan garin yake ba ya mutu da dadewa kowa ya san shi haka shine wannan masu kuɗi ne sun yi kuɗi sosai akwai wanda da duk garin nan an ce shi ya fara siyan mota amma kai baka san shi ba da yawan kunin duk baku san shi ba shi ya fara siyan mota a Zaria waye shi wani zai faɗe shi ai yabo ba wanda ya san shi amma ya waye bai san malam na iya ba sai dan kai ba ba ba ba ba, ba dalibi ba duk wanda bai san malam na iya ba ya fita kaga malami ne ga sunan waye bai san malam Adamu Fulatani ba waye bai san malam Amba Are ba a Zaria duk sun rasu dukkanin su in kai baka san su ba su da yawa sun san su wane ne bai san malam Umaru na lungu ba Na'ibi waye bai san shi ba waye bai san malam Habibi ba waye bai san malam Yahuza ba na Zaria duk malamai ne waɗannan sunayensu gashi nan sun tabbata suna nan har yanzu ana ambatan su da alkhair wasu su ma ga littafan su na kai amma ne huza yana da yana da sharhin askari sharhin irshad al-talik fathul jawad kage yana da shi to kage dai akwai su so da ka ilimi shine abin da yake ambatar da yake tabbatar da mutum ya tabbata ya mutu amma yana nan eh eh kam asha qaumun كم كم مات قوم وقد بقيت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات وسما تن suna da ran an daina fadin su da ransu amma sun mutu ba wanda yake jin fadin su amma malami ba yadda za a ce a ambace shi baka san shi ba Allah ya taimake mu mun mun samu baitota goma kenan ya shiga cikin bayani akan falalar ilimi yana maɗansa abubakar da mu nasiha Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan nasihohi su mana fa'ida su mana amfani Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu ikhlasi ya ba mu ilimi mai amfani sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh